ijazun nazami wal usulub kuma za ku ji ijari na yadda Allah ya tsara alkur'ani da usulubi an fito daga wani bangaren a shigo wani bangaren الوجه الثاني من إيجاده سورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها kuma usulubi wato a shiga daga wani suran a shiga wani yana daga mukalibu ya saba a salibu na usulubin zancen larabawa wa manahiji na zamiha da kuma tabarkin tsarawansu ونسرها الذي جاء عليه wa nasariya da kuma yadda suke nazarinsu allazi ja alai wanda ya zo a kai ووقف المقاطع kuma da آيه yadda qur'ani idan ya zo aya yadda za a tsaya wannan kuma ya sha daban da irin saja'in su وانتهت فواصل كلماته إليه da kuma inda in tari yake karewa fawasilu yanke yanken kalimati kalmomin sa ilai zuwa gare shi ولم يوجد قبله ولا بعده نذير ba له a taba samu a gaba na alqur'ani ko a bayan sa kini wanda ya daidai da wannan ba sai alqur'ani ne kadai ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه ko kuma a- ba wani wanda yake da iko mu ma su ladi shehu yayi wani abu ya misalta a cewa iri ɗaya da qur'ani ba zai yoyi bayi بل هارد فيه عقولهم ai wallahi hankula tashi yake yi ودلها دونه أحلامهم kuma sannan tunanuka jiji cewa yake yi ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم a duk jinsin zancen su ba wanda ya samu iko ya zo da misali irin na alqur'ani من نصر أو نزم أو سجأ أو رجف أو شير kaji duk daga wannan tsari ne na wake-wake ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة yayin da wani dan mujira ya ji alqur'ani ya kai وقرأ و... نعم وقرأ وقرأ عليه القرآن رقا yayin da karanta qur'ani sai da zuciyarsa ta dan yi sanyi وجاءه أبو جهل منكرا عليه abu jalib ya zai same ta kai ya naga jikinka ya mutu yadda na- na saba ganin ka da kwalbini ya ya jikinka ya mutu haka ya ce wala qur'ani na ji ya fara kar- karya min zuciyata to ya kai قال والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني ya ce kaga abin da zan gaya muka abu jahil duk taron laraba ba wanda ya kai ni iya sanin waka Mhm.
والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا Ya ce duk wani nau'i na waka na gwada yi qur'ani bai kama da kowanne ba Mhm.
وفي قبره الآخر Mhm.
حين جمع قريشا عند هرور الموسم yayin da ƙurayawa suka yi taro a tarurrukansu gaba ɗaya وقال إن وفود العرب ترد فأجمعوا فيه رأيا suka ce wa ƙala suka ce inna uhudul arabi jama'an larabawa tariddu sun nugo maka fa'aji ma'ubi ra'ayin suna so su tafi da ra'ayi guda ɗaya ka san duk shekara suna zuwa aikin hajji amma baya hana su bautan gunki ko wani abu Eh, idan shekara ya babu babu kawai mutum miliyan biyu ko ku zai su zo maka to duk sun taru amma mushrikai ne to yi ne aka tambaya aka ce to wannan mutane da suka taru fa za su wale ana so su tafi da magana ƙwaƙwara guda ɗaya kowa abin da aka ɗaura a nan ya je garin su ya faɗa ana so ne a yi cincirin da kan alƙur'ani a ce da ƙur'ani ne ne in aka faɗi wannan abin kowa ya je garin su haka zai faɗa kar a saɓa kun ji mun ji kun ji mun ji to su ne suke wannan shawara to bari mu ji abin da za su yi shawarta Mm.
لا يكذب بعضكم بعضا Ah, kada ya yi ya ƙaryata ya yi kowa ya tafi da magana guda ɗaya Mm.
فقالوا نحن نقول kuma kaji abin abin da zai baka mamaki wai wai kar wani ya karyata kowa kuma asali na karya ne Eh, shi dama karyan za a hirya a- a yi amma wai an hirya karyan kuma kar kowa ya karyata kowa a karyan fa kuma don Allah ya bada mutum ba yadda ya wai ku zo ku taru mu yi karya amma idan muka yi karya kuma kar kowa ya karyata kowa to in Allah bai sa ma hasken gane abu ba ba za ka iya gane ba ba ai mhm, mhm.
قال والله ما هو بكاهن suka ce to a tafi akan cewa bokanci ne suka ce a idan mun ce bokanci ne ba zai samu karbuwa ba gurin mutane ما هو بزمزمته ولا سجيه suka ce wannan duk abin da bokaye suke na irin haka hakan nan da wani kaɗai izga to ba irin bane ka zama boka yana da wani gunguni ku da man tijaniya shigo man tijaniya sunan kowa alaji abokin nan ogoro waye sunansa baya daga irin abin da boka ya suke kasan boka in zai bokancin fa wai ba haka kurin zai bokancin ba yi mutane sun faɗa da boko da boka da kowa in ba iska bokan ma mutum ne da in ba iska mutum ne amma idan idan ya hugori ya hugori kan ya taso to sai ya dinga wani gunguni to da wannan yake bada mutane to shi irin wannan gungunin nasu suka je qur'ani ha bai dace da wannan ba shine zamzama
نعم قالوا قال ما هو بمجنون
ce kai wannan fa ba zai yoyi ba ba irin sa bane ko ba bokancin bane ba abin da irin zamzaman sa bane ma huwa bi zamzamati wala faje ba faje in sa bane wala na'am qalu Mm.
ولا بكنكه ولا وسوسته irin taban aljani ba irin sa bane ba irin kuma makarewan sa bane Mm.
قال
to sai suka ce to ya me za mu ce قال ما هو بشاعر
ya fa ba waka bane kar mu ce waka ba daidai da waka ba na'am قد أرمنا الشعر كل ho ya ce da ba fanni da ban sani ba زجره وهزجه وقريره ومبسوطه ومقبوره
to kaga ba yadda za mu yi mu muku bayanin dole ne sai an nemi idan littafin waƙan kun gani a nan ne za ku ga rajazin za ku ga hazaji hudun da kuma ƙaririn nasa da mabasudin da ƙabaru Eh, idan an samu baƙaƙe kamar guda biyu ku babu zuciya ce an yi ƙabaru a nan an shafe wannan an yi ƙabaru nan an yi kaza haka dai abin yake to ilimi ne mai zaman kansa da ya ke auna mawaƙin waƙa suka yace duk bai ba kuma da can ma suna da wannan baran shahida duk sun san su Mhm.
ما هو بشاعر suka ce ai ba zai zama waka ba قالوا فنحن sai suka ce to me za mu ce kenan uwa bisa ai ba zai zama wato dabo ba ka ولا نفسه ولا قده sani da kai kana ji ana cewa gudun boto ko dabo eh malami kar ya zama bai san abu ba ka san abu ka bari duk mun san abin nasu kyale musu muka yi Eh, idan malami zai maka dabo bari in waya muku yadda yake masu kulumboton ma dai suke yi ka nemi wannan ka nemi rairayi in ka nemi rairayi kun san ba kiwo ya irin taban nan to tabo za ka kulle in ka kulle tabo haka to a taban sai ka nemi gashin kaza gashin kaza sai ka sa sai ka sa sai ka sa a taban in ka sa gashin kaza kuna ji ko to da ka sa gashin kazan nan a taban kalimi kalimi kalimi to taban yana nan kullulu haka to yi kenan sai ka shimfiɗa rairayi haka to wannan gashin kazan sai ka ɗan yayyar raɗa masa ƙasa haka sai ka kwantar da su ka kwantar da su can wannan taɓan yana cikin rairayi kuna ji ko taɓan yana cikin rairayin ba a ganin taɓan to gashin kazan ka sa rairayi ka ɗan kwantar da shi to yi kenan sai ka zo ka danga wani abu haka in dai lamarin naka taurarin ka tsaye suke kuma ɗiyan sun sa ka a gaba za ka gani kana ita kana dan girgiza sai daga wannan reren ya dan tayi dama kasan da nauyi sirru sai gayin kawun su tayi inna lillahi inna ilaihi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai wai wai makiyan ka tsaye suke yi a tsaye suke a tsaye suke la hawla wala quwwata amir hige da aji ya ce kar idan ka dinga yawan gani zaka kamu da ciwon ido ba a so ka ga sirri wannan hi sunansa kudungoto eh shi kuma dabo yadda ake yi kamar na zaune a nan to a cikin gidansa malami zai nemi tiyo na famfo dogo dogon tiyon famfo zai nema eh akwai ɗaki bayan ɗakin sai a huda nan ɗakin idan an huda nan ɗakin to wannan tiyo ɗin dogo kamar daga can zai zo nan a cikin gidansa akwai ɗan kore ya saka kunne duk maganar da kuke yi ɗaki ne an sa labule daga kai sai malamin ba kowa amma an bula ɗakin tiyo na famfo ya tafi kuma ta inda kuka shigo din gahi nan fili ne ba ma daki bane to bayan filin kuma a can da daki yi dan kwarin ya kara kunnensa duk maganar da kuke kuna bi shi kenan sai ya fara in ya gama sai ya ce bari in kira wasu su zo Ah, adib ya jaljaba ya ilwal jinnu ya jaljaba ɗi ya bar basiyu ya basa haniyu ajibu assalamu alaikum ana alaikum salam arauta to wannan wannan wannan ciyar ne yake kaiwa yake ga ta ta zo ba kar ka tsorata kar ka tsorata to wannan ciyar ne dama dan kore ne a gaya ya zo ne akan bukatunsa duk da ma bai ai ba sai ya gaya mun ba na sani eh wane ne da wane da wane suka sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya kawo kaza da dingi dingi sai ya kawo rago da kaza wane ne sa ya gaba to yi kenan wannan maganar ta ciwo yake zuwa ko mai murya ne sai ya cirbin tashi kuma dama ya fi mutum ne to wannan shi ne ake kiransa da dam ba komai ba ne da can a karkarar nan gidan sauro ake higa ake shi ne mangayi mu suke cewa dawa dawa ba dawa dawa ba dawa sai da ne dawa sai da riga eh shi ne za a gani in an higa cikin rigan kana kallo ba za a higa sai da an ce kalan kuru ne ba wani kalan kuru ba komai da a nan garin suna yi kalan kuru ka taɓa jin kalan kuru wanda abin nan ba wani iska ne na ƙarya fa na mangawan mu eh shi kenan sai gani an ce dawa dawa in sun zo gidan sauro za a haɗa a garin nan eh kowa zai zo yi mutum sai ya ga ciki yana yi za ka ga suna fira da wani suna menene to dai da haka ake yi ne dawo sai da riga shi ƙarya ce ai ba a yin ta ƙarara haka sai ɗan da wani ɗan ƙarya ƙarya to duk wannan suka ce wannan abin da ake na dabo bai kama da shi ba na'am قالوا فما تقولوا suka ce to me ake faɗa قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل duk wannan abin da ake nufi wallahi ba wannan bane kudin sai dai yasu yasu suka ce wa arihu annahu kaza wa kaza na'am نعم وإن أقرب لقول أنه suka ce to bai dai a danganta yi ga abin da bai dace a danganta shi ba Mm.
نعم فإنه, فإنه سير يفرق بين المرء وابنه والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته danganta abin kaman ga sihiri ga qur'ani saboda suka ce wai zai raba tsakanin alfarqu baina yubariqu baina al-mar'i wa banihi zai raba tsakanin mutum da ɗansa kuma hakan aka yi masa yi a to ba raba ya da ɗansa Khalidu ba ɗansa musulmi shi kafiri abin da zai raba tsakanin mutum da ɗansa Eh, Khalidu ibn Walidu Walidin ya mutu a kafiri Khalidin ya mutu yana musulmi sai Abdullahi ibn Abu Salulu da ɗansa Abdullahi ɗan Abdullahi ɗan Abi da ɗansa ɗan Abdullahi kaga ɗa ne da uba sai da ɗan ya zo gurin uban ya zo gurin annabi ya ce ya Rasulullahi na ji labari idan an dawo babana ya yi magana dan ya kyau ya faranta annabi ne dan ya ja mana wannan surar mai wa in raja'ana ila al-madinati na'am wa in raja'ana ila al-madinati يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين haka ya faɗa ya ce in dai an dawo a madina yanzu shi munafikin shugaban munafikan na madina ibn salul ya ce in an dawo madina wai ya fitar da masu daraja a madina marasa daraja sun zauna su za su zauna su annabi za su fita waje to ɗansa abdullahi musulmi ne. ana zuwa a yakin ɗan nasa ya zare takobi ya ce me kace munafiki ya ce ka hana sa ka ce da sa nan ba za su yi gagari ya ce wallahi yau ba zan barka ka yi gagarin nan ba don ubanka ba za ka yi gaba kuma ubanka ne ya ce karya kai ya ce kana yi gazan sare wuyanka ba ka ce za ka fitar da kai daraja a garin kai ka yi goma ya ce to za a fitar da kai har yaron ya zare ta ku yaron uban shiga labari ya kai wa annabi aka ce ga abdullahi dan abiyana ubansa shiga ga abdullahi ya hana abdullahi bin abi salulu higa ya ce ba zai higa ba ya yi magana mummuna a kanka ya ce ɗan ya ce ba zai yoyi ba sai annabi ya ce a ba ɗan haƙuri a ce a bar ni in ji ne higa ya ce to zai na ji annabi ya ban haƙuri manin izzatu al yawma yau ɗin suwaye ne da daraja sai ka faɗa fa innal izzata فإن العزة لله fa جميعا innal izzata lillahi wa rasuli waye suke da daraja ya ce Allah da manzon sa ya ce to ka shiga munafiki ya ce ka shiga munafiki aka dan yi wa uban bayan ya shiga kuma ya je gurin annabi ya ce ya rasulullahi na ji labari za ka aika mutum ya kai babana a sahabbanka to abin da nake so da kai izininka nake nema dan darajarka ka bani daman jin saro ma a kansa na kawo in na kama kansa duk wanda ya kai babana bana jin haushinsa ni na sari wuya ina neman izini kamar izini na sare kansa in kawo maka shi annabi ya ce ba komai yana daga cikin wanda za mu masa rangwame mu kyale ya ce na dai nemi izinin ka yayye annabi bai bai izini da zai je ya saro kan uban ya kawo amma yi a ba ubaida ya riga ya gama ya gama yi yanzu. ya zo gaban annabi malam sai ga kai nan fas yaya ya ce kan ubana ne dan uban wani ya taba kai ya gani ya kai ya ce me amfanin kafiri uban ya taba annabi ya ce karka yi haka wani ruwayan karka yi ya ce abin sau biyu sau uku uban bai fasa wani kun an ce a gurin yaƙi ne wani ruwayan uban ne ya taba Eh, an fito kun shiru mana Haba. Ya- ya ya je ya dawo yana zuwa ya kawo annabi kan ya ce wannan bai ce kan ubana ne ya rasulullahi eh mun yi wannan ne duk mutane suka kalla ya ce mun yi wannan ne dan uban wani ya taba ka kaga yadda za kai kai kuma ka a ba ka je tsugu tsugu ka zo daga matafari kuma sai ka zauna shiru yanzu za mu faɗi sunan ka ana yau sai ka zauna shiru ai kada ka zo kuma ka dinga leƙe leƙe kai ne tsohon almajirin nan kuma to gaji ya ce mun yi ne dan uban wani ya taba ka ga kan ubansa a gaban annabi ya ya riga fa ya tare ba yadda aka iya ya duba ya kalli sahabai ya haka ya ce to mun yi haka ne a cikin ku idan uban wani ya ya taba ya ce kwa ga yadda za a yi masa ya duba sahabai ya bude ido ya kalli kowa wai dai a nuna ma annabi kurum yadda ya sa- wanda dai kaga ya sa da kan ubansa ubanka ya taba yi ya bari to nan ma ya fi sauki bilalali annabi da ya tayi ya ce wa kullu ummatin amanu wa kullu ummatin amanun wa amana hadhihi al-umma aba ubaidu amiru bin hujarra annabi da mutanen yaman suka zo za su nemi ilimi da addini aka ce ka ba mu amintacce wanda ba zai ci amanan Allah ba ya ce amintacce annabi ya ce ga wanda muka ba ku shi mun ba ku aminu mun ba ku aba ubaidu amru bin jarraha wannan ba zai ci amana ta ba ba zai ci amanan Allah ba zai koya muku addini annabi ya kirayi tun yana duniya annabi ya bashi aljanna ba sai an je lahira ba Abu Baida Amir ibn Jarrah anta min asharatil mubahirat bil janna kan uban sai sai wai mutane ba kace kana son annabi ba wasa kake yi wasa kake yi son naka din akwai abun rauni wanda kaga ya sare kan ubansa dan annabi wannan mutumin kar ma a ce yana son annabi kai shiru ma ka san yana so shiru ma hausa suka ce magana ne shiru ma magana ne da annabi ya tura shi ya je yaman mutum sun fi dubu ɗari duk garin ya tara guri ɗaya ce ku zo za a koya muku addini ga yadda Allah ya ce ga yadda annabi yake da ya gama sai zare ta kuma ya ce kun ga wannan ya ce wallahi idan kuka ce ba ku da hankali zai koya muku hankali Eh, wannan zai koya muku hankali kuma bin Allah wai ba sai ka yadda ko ka so ba dole dole sai an bi Allah ni akan haka na zo ban yadda ka ce kana da ra'ayi ko kana da yanci ba dole dole da na zo nan sai kun ba Allah dole Ha- shi yasa na zo ƙasar ku annoba ta sauka a kan ku wanda yake son neman magani ya musulunta wanda ya ƙi to za ka kashe shi yace ni ne annoban kafir gam shi kadai ya zauna za a raka ya takar kowa ya bi ni ni kadai shi kadai ya tafi shi ya kadai ya tafi yaman malam mutane dan Allah da wanda suka bi sai ya ce ku dauta ku bi mu je can garin akwai kafara mu je mu kai mu je can mu kai mu je nan mu kai shekara da ya da aka zo aikin hajji da suka zo aikin hajji ya ce mu je ziyara Madina da ya tasa mutane sun fi dubu ku ya kai su gaban annabi yaya ya ce dole suka ba Allah ka gansu na ya rasulullah dole dole mun na sa shi ka dai bal mutane suna ashhadu an la ilaha illallah yare ne ba su iya ba sun ji ya ce dole sun ba Allah kuma ƙasa yana zaune lafiya a garin daga mai sallah sai mai karatun qur'ani sai mai nafila sai mai ibada bautan gunki dole mun ce Allah baya wanda bai daina ba ko mun bi ta kan ziyarar sullahi inda ya kamata mu gyara ya ce mun gyara wanda suka gyara kuma sun gyara wanda bai gyara ba mun gyara ya to annabi ya san maganar an tafi da su lahira an salwantar da rai da yawa akan ba za su ba su ba za su ba to ran ya tafi lahira an an an aika Allah ran ya san yadda zai dai Abu Ubaida shi kadai yau ya mana haka annabi ya zo ya jinjina masa bayan annabi ya bar duniya zamanin sayyidina Umar ya zama gwamna a siriya ma sai da ya zama gwamna bayan ma ya gaye sai da na umar abu ubai da mutane suka tsoro suka ce sai da na umar aba ubai da ya ce to zuwansa siriya sai da na umar zai zama daraja ko ya sai da na umar ya zo siriya ya zo a ga ya zo ya ga yadda muka fara yin musulunci aiki yadda ya a zamanin annabi haka ya a zamanin sai da na umar to yi ne sai da na umar da ya tayi tafiya siriyan daga yi sai ɗansa abdullahi kuma shi ne shugaban ƙasan duk duniya kuma da raƙumi ɗaya tal idan ya hau kilomita hudu sai ya sauka in ya sauka kuma sai ɗan ya hau in ɗan ya sauka kuma shi ya hau to lokacin aba ubaida sai na umar ya ce yau zai zo ya girka soja kamar dubu hudu sojoji sun zo taron sai da na umaru faruk an fito za a tare sai da na umar sai ga wani bafataki da duma a wuyansa nan da rigansa ya yi shara daidai an zo bakin kogi yake jan yaron ya shiga kogi ya fice sojoji ya daga masa hannu suka daga suka fice a yi sai da na umar yanzu. da ya je gurin sai abu ubaida abu ubaida da ya zuba ido ya kalli a a ya ga shugaban kasan nan raddada maza a danna sojoji su dawo shugaban kasa ya zo ta ina an dauka za a ganye da ta waje kamar mutum miliyan ka mu wani abin da sai na umar ya mana bai mana daɗi ba wannan lamari ya za a yi shugaban kasa guda da gari sai ɗansa ba jama'a a ba umar da ya ce masa kaji kaji abin da mutane yaman suka faɗa mutanen siriya suka faɗa ya ce to ba laifi sai ya hau mumbari ya ce mutanen siriya muna yi wa allah godiya da mu Allah ya mai da mu musulmai muna yi wa Allah godiya da Allah ya mai da mu mumunai mun yi wa Allah godiya da ya ba mu annabi ya zo mana da alkur'ani muka fahimci tsakanin halal da haram muka raba tsakanin ƙarya da gaskiya mun yi wa Allah godiya da ya tabbatar mana da imani ya fifita mu da san lahira akan duniya ko mun yi wa Allah godiya a sanadiyar addininsa muka yi ga inuwar addininsa addini ya rufa mana asiri mu musulmi muka zama muke da daraja a duniya ba kafirawa ba mun yi wa Allah godiya a zamaninmu mun hana a bauta wannan Allah sai Allah saboda haka ku kun ce ranku bai daɗi ba yace mu ba ruwanmu da ko ko ku mutu ko ku rayu Allah muka sani Allah ya yarda da mu zamanin annabi ya yarda da mu yace ba ma bukata wani dan adam ya kara mana yarda ko so na Allah da annabi sun ishe mu sai sauka abin bari shi kenan an gama sai na barba ruwansa da wai ya yi abu kan yi ko ka kushe yi ina ruwansa yi wata rana an kawo raƙumi na sadaka raƙumin ya gudu ai da sai da mara ka ce raƙumin sadaka ya gudu da ya ta ya fulla da gudu ba yake sai da na Ali ya ce abu amirul mu'mini na kai da kanka ya ce kake gudu barin sai ga ya ce alayira ka yadda zaka dauke min nauyi ya ce a ya ce to barnin gudu yana gudu shi kadai shugaban kasa fa yana gudu ya je taro raƙumin a jeji a kafa ya kawo haka yake su ba ruwansu da mutane wala ya kahuna law matala'i to Allah ya saka da alkhairi mu gusa gaba kaɗan na'am
والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته yace kuma yana raba tsakanin mutum wal mar'i waki ko da mutum da dan uwansa yana rabawa haka aka yi mutane da yawa na sahabbai da yan uwan ranar yakin badar ai kun ga yadda aka yi Mhm, wal mar'u wa zawjihi da da mata والمرء وعشيرته mutane da danginsa gaba daya فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس to sai suka rabu akan haka su tafi akan qur'ani zihiri ne duk layin da zaka yi gan maka sai su tare in zaka yi gan maka zaka eh to sai su gaya ma karka je gurin annabi karka saurari qur'ani in ka yarda zaka yi gagarin in baka yarda da wannan ba ba zaka yi gagarin ba haka aka dinga tattare ko ina annabi ya shafa ma karka je gurin annabi duk garin an fito maka an tare mu, nan an tare nan garin za ka yi kasuwanci ne kawo ka yi me ka zo siyarwa to fa karka je inda ake karatun qur'ani eh abin da za a raba ka da yi karka je gurin annabi manzon Allah yana garin duk bakon da zai zo sai an tare masa kar ya zo gurin sa kan haka suka rarrabu Mm.
فأنزل الله تعالى في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا
وجعلت له مالا ممدودا
وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يدمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سورقه سعودا إنه فقر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر bai gaya maka ko ji kai ina karatun akwai karfi Allah mun gode maka karfin na san annabi Muhammad ne صلى الله عليه وسلم Iman Allah mun gode maka to kaji akan wani da ya sauka na'am وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن Ubad dan Rabi'a yayin da ya ji dan Abdul Shams dan abdulmanafi kasan ya mutu ranar yakin badar kabiri ya ka kashe shi kabiri wanda ya kai yayi hamza ne ya kai yayi sai da na hamza jarman shi ya kai yayi mm.
يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته to haka ya gaya mutanen sai ce ya rusu jama'arsa ya ce kun san shi bai bar komai ba duk abin da kuka sani na littafi ya karanta kuma na faɗe shi kuma ya ce kun ji a gona Mm.
والله لقد سمعت قولا والله ما سمعت مثله Ya ce, قد wannan maganan da ya taba ji ya ce tun da yake bai taba jin irinsa ba shine alqur'ani Mm.
ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة kaga wannan ba da rahin rabo ba ai ya kamata ya musulunta ya ce shi qur'ani ba waka bane ba zihiri bane ba bokanci ne Mm. Uh, na da dan harisu shi ma ya faɗi misalin haka Mm.
في إسلام والله ما سمعت بأشعر من أكي أنيسا لقد ناقض إثنا عشر شاعرا في الجاهلية Sun hadisin da aka samu na Abu Dharr al-Ghifari ko zabal akawu ne su da dan uwansa ne su da ma ya tura faɗa da yace wallahi ma sami tu biya shari yace ban taba jin a waƙoƙi ba mina ki une laqad na qara nayi bijirere ne da isna ahira sha'iran mawaka mutum sha biyu a jahiliya ahaduhum ni ne na ɗayan su wa anahum sallallahu وسلم
kenan ana hadu wa annahu inda laga ila maka da maka waje ya zo gun abi zarri bi kabarin nabi da labarin wannan annabi namu Mm.
ناس
ke fada
يقولون suna cewa
لقد سمعت قول الكهنة وما هو بقولهم
maganar mawaka da bokaye da ziri ba irin maganganun su bane ولا أقرأ شعري فلم يلتئم kuma na daura yi a bahare na waka bai ba da tsari ba وما يلتئم على لسان أحد من بعدي أنه سير kuma bai ba da tsarin cewa a harshen wani daga cikin mu na cewa waka bane Mm.
وإنه لصادق وإنهم لكاذبون وإنه شوى النبي لذلك في دعوة الرسالة يا قد جين دعوة النبتة وإنه أما سوى إن كافرا لكاذبون في قرية والأكبار في هذا صحيحة كثيرة أما لا بارز كن ونن ما في إنغنشي ني ما في وانغسكي ني والإيجاز بكل واحد من النوعين إيجاز القرآن أكون ليدا وكون نوعي بدابيو الإيجاز والبلاغة بذاتها أكوي إيجازي أكوي بلاغة بذاتها أذاتنسا والأسلوب القريب بذاته usulubi kuma wanda yake garibin usulubi daga wannan bangare a shiga wannan to yi ma daban ne mai zaman kansa كل واحد منهما نوع إيجاز على التحقيق kullu na wahidan kowane ɗaya min ma daga cikin nau'o'in nan nau'i ne na ijali bisa ga haƙiƙa لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهما Sun daga dirar arabu laraba ba su da iko alal ijiyani bisa da su zo bi wahidin da ɗaya min ma daga cikin su biyun nan ko daga nazamin mai ban mamaki ko daga usulubin da yake garibi إذ كل واحد خارج عن قدرتها kullu wa'idin kowane ɗaya ya kasance wato karijin ya guji an ƙudurati ya ga sanin ikon larabawa mhm.
مباين لفصاحتها وكلامها
inda kullu wa'idin karijin an ƙudurati ya mubayini ya sha bambam li ba za ta ga fasahansa wa kalami hada zancensa mhm.
وإلى هذا ذهب غير واحد من أئمة Wai المحققين haza zuwa ga wannan dai za ba gai ruwayidan ba malami ɗaya ne ya tafi ba min ayyammatul muhaqqaqina daga malamai na haƙiƙa mhm.
وذهب بعض المقتدى بهم إلى أن الإيجاز في مجموع البلاغة والأسلوب maza ba barul muqtadi bihim shayin wanda suka yi koyi da su sun tafi ila annal ijadi kaga ijadi majmu'ul balaga ya taro balaga da usulubi wa ta على ذلك بقول تمجه الأسماء وتنفر منه القلوب kaji wa uti ala zalik bi qawli an zo da magana da tamujju wanda kunnu amma za ta furzar da ita eh wa tanziru min alqulub zukata za su guje ga barin sa والصحيح ما قدمناه manzance mabi inganci yin abin da muka gabatar wal والعلم بهذا كله ضرورة وقدعا ilma man kaga sani ya za kulli ga wannan baki dai larura ne kada an yanke ومن تفنن في علوم البلاغة وأرهب قادره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يكف عليه ما قلنا ومن tafa duk mutumin da ya yi ga wannan fanni bi ulumul balaga ilmi na balaga wa rahaba kadiruhu wanda tunaninsa ya zangi a adaba haziyar sana'a zai gane ladabin wannan wato ilimi lam ya kafi alaihi babu wani abu da zai buya ma kulluna cikin abin da muka faɗa
في وجه أجرهم أنه wabda liba malamai sun yi sabani ayin mata ahalar sunna daga shugabannin ahalar sunna fi waje ya ajalihim an cikin fuskan gajiyawarsu ga wannan ilimi فأكثرهم يقول إنه مما في قوة جزالته ونساءة ألفاظه وحسن نظمه وإيجازه وبديء تاليفه وأسلوبه ƙarsar wa mafi yawansu ya ƙuluna mafi yawansu suna faɗa ne inda wucewa mimma duniya yana daga abin da aka baƙi sun zo kuɗin matsa masu yi ko Eh, mimma duniya daga abin da aka taro fi kuwa ce jazala ce daga girman jazala gwaggwaban magana wani sata alfadi da tatuwan labarinsa wa huzun nazami da kyan tsarinsa wa ijazi da ijazinsa
وبديع تاليفه وأسلوبه
da tsarin Qur'anin da usulubin alqur'anin لا يسيه أن مقدور البشر a inganta ce ya kasance daga ikon mutuntaka وأنه من باب الكوارق الممتنعة عن أقدار الخلق عليها
min babi yana daga babul kawari'u na keta al'adu almumtaniyatu mai hanawa ana gara da galgi ga ikon mutuntaka alaiha a gare ta kauta الأثام mace ce ko juya sanda ya zama macijiya وتسبيه الحسام kuma ce tsagon dinga tasbihi وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر to baya da wannan- wannan malamin ya tafi abu hakan ali bin isma'ila bin isma'il ishaqa bin zalim bin abdullah bin amir al-iraqi bilal bin abi burda ana abi musa ashari imam ahlus sunna cewa annahum yana daga abin da yake yoyo a shigar da misalinsa ga ya ga ikon mutuntaka amma hakan ba zai yoyu ba lahu alaihi kuma sannan yuqdiruhum Allah Allah ya kaddara musu a gada haka mhm. kuma ba da banza ba hakan baya kasancewa wala ya kunu kuma ba zai kasance ba mhm. sai Allah yana su wannan din kuma ya gajiyar da su Allah bai ba su iko ba mhm. jama'a da yawa suka faɗa da majiransa وعلى الطريقين فعجز العرب أنه تا- ثابت kuma daga wasu tabarkin biyu a jazar ano laraba sabitun ai da tabbatar da haka wai ka وإقامة يكشف أن يكون في مقدور البشر to kuma da hujja a gare su bima ya siyo da abin da zai inganta an ya kuna fi makaduri ma ikon su bashar na mutuntaka Mhm.
أن يأتوا بمثله قادئ وهو أبلغ في التعجيز su adiya haka musu bujirere ne bi an ya dubi misali da su zo da misalin zakariyu yanke wa huwa wannan kuwa abu na gushi ne kaiwa mata gafi ta ajiri wajen gajiye da zuwa hara da kardado أرى بالتقريء da kuma gwamnati ya dangar da su
مثلهم ma aka ba mutum gajiya wasu mutum ba zai iya zuwa da misalinsa ba
ليس من قدرة البشر لازم wanda bai yana daga cikin ikon mutuntaka malazamci ba shi qur'ani shine mafi bayyanan ayoyi kuma hujjojin su ne masu karyawa masu rinjayarwa
فما أتوا في ذلك بمقال ala kulli halin bisa ga kowane hali kuma a dogon zamu ikon zuwa babu na ƙarin da wani zance بل صبروا على الجلاء والقتل kaga sun yi hakuri akan abin da su su bar garin su wal qadari da kisa suna kuri da haka
Asati sagari wa zulli.
kuma haka wadar da su finjali sagari na kaskanci wazzili da kuma kaskanta wa kanu Mukil anufi wa iba'atin raimi.
kuma an kasance masu karan hanci ne wai ba da raini kuma da can su sun kasance bayan haka sun zama mutane da masu gasa masu nisantawa mm, Na yuzi kuna zalika ikitiyaran.
ba za su da hakan a daɗin rai ba mm, Yardaunahu illa ir- ir- illa irdiraran.
ba hakan illa yi da yaron sai da girgiza wa illa fal mu'arad ranar min qulubihim qul biha ahwanu alaihim wal illa idan ba haka ba wal muhadaratu bijirere ne ya dauka na min gure da suna da iko wa shugul biya da shigala da zuwa wani halin ai ne mafi sauki ma a gare su mm.
wa asra'u bin najhi wa qad'i al-udhri wa ifhamil
in na gyara masa mana ba su rahu ina mafi sau wa kadawar uzur da ya ga hanzari amin ihim da kuma lazamta musu rigima a gare su kalam domin su suna da iko akan zance da jami'il an'am domin suna da iko fi ma'rifati bi cikin sanin haka li jamil anami ga dukkanin talakai yudahu daga cikin sai dai wanda ya wahala kansa wahalar da ba ta da amfani i wannan faza da kuma wato hadar da ma inda wa abin da ke gunsu me gibaye zuhuri na boye abin da aka bayyana wai da fa'i nurihi da bishi haske mhm. imra'atihim ai ba su bayyana wani abu da suka boye ba daga wannan daga cikin bakin su dai ba maganar da suka boye duk iya kokarin su sun kawo him ko dugo ɗaya ba su kawo daga ruwan yakin su ba ba wani fasaha da suka bayyana al'ada tare da tsawon zamani da yawan su masu yawan gaske masu mataimaka wala kuma taimake kenan da ake da tsada ba duk sun zuba kokarin su su bal abula su sun fidda rai fama na basu ba su samu damar magana ba abula su fidda rai na basu ba su faɗi komai ba su Allah ya hana su ikon magana fankaɗau suka yanke gabarin bujirere ne ya jarihi to wannan shine nau'i guda biyu daga ijazin qur'ani to za mu tsaya nan ko mu je mu sallama baki muka yi bi saura ko muka yi sallah eh ayo salati wa Allah tsara annabi kara karanci fatiha gaba uku uku godiya ga ubangiji bismillah da kulhu allahu kafa uku yabo ga ubangiji da ma karanta alaihi sa'adin o wasallam sai o wasallam